hadaya zuwa harami madaukaki alhadu abinda ake kira hadiyu huwa hida'un na'ami shine ba da dabbobi li fuqara il harami ga almajiran harami wa huwa sunnatun muakkadatu haka din sunna ce karfa min al muhrimi daga wanda ya harama da haji ne ko umra wa gairihi ko wanda ma bai harama ba kana zauna a gida ma ka iya aikawa da hadaya zuwa harami don taimakawa waɗanda suke zaunan a harami littauci ake don a yalwata ala ahli zalika alwaji musamman abota wannan wajen filin allazi la za a fi wanda da baya karban noma wa hum ahlullahi su ko iyali gidan Allah ne tunda ga su ga haramin Allah ga ɗakin Allah wasu kanu haramihi sharifi mazauna haraminsa ne maɗaukaki wayan bage ta yaro lahade sai dai yanzu wato abu kuma ya juye ya zama soja a wasu wuraren inda yake ba haramin ba su ne suke cikin wani halin ma mutanen haramin har sun fi su kuma zamowa shi ya san an ce dan bukata ce kenan sai a ce yanzu to a bada hadayan ma ga na gida kenan ko a bada hadaya ga na gida ko to wayan baje kiyarul hadi ya dace a zaɓi hadaya dabbar da za a bayar hadaya a zaɓo a darsi ta gani ta faɗa daga mafi kyan dabbobin gida sai hatan wasu nuna da kuma a lafiya da mai lafiyayyar dabba mai mai mai nama domin hadayan nan girmamawa ne ga alamomin addini ƙari ne a cikin tsoron Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wannan magana yadda ake faɗa haka abin yake wanda duk ya girmama alamomin addinin Allah to girmama wata sa ga alamomi na addinin Allah yana daga alamar cewa akwai tsoron Allah a zuciyarsa ba ne girmama alamomi na addinin Allah sai wanda yake akwai tsoron Allah a zuciyarsa in ka ga mutum zai ga Qur'ani ya yi masa ruko ba girmamawa to alamar rashin tsoron Allah ko dau allo ba girmamawa Allah da ta yi an rubuta sura ta Qur'ani ko ayoyi na Qur'ani ko littafi ko ya wuce ta makaranta ba ruwansa makaranta inda ake koyar da Qur'ani ko inda ake koyar da ilimin addini ba min sha'irin lahi ba inda in ba ilimin nan da ya za a san yadda za a bauta wa Allah da ya za a san menene addini amma ka ga ya wuce ba ruwansa shi dan binni ne wani ma sai ya je wajen sannan an faɗa masa yana da yanci zai daga biri karatun da kuke yancin ku ne shi ma kuma yana da yancin yi magana ya sa an dora shi akan wata tarbiyya mummuna bai san cewa ana dora shi akan abin da zai tabbatar masa da cewa shi kan ba tsoron Allah a zuciyarsa ba wuce masallaci ana sallah ya zama sannan ma aka fita ga murya da inda aka sani duk inda za ka tarar ana sallah kwarjini yake nan saboda duban cewa Allah yana fuskantar wa'annan to kai wanda Allah ya fuskanta kuma ka zo wajenin su kana wasa ko kana abin nan me kake so kai ka zama me kake so ka zama ko fa da sarkin garin ku ka je ba ka yi abin nan ba ko yanzu nan a yi waje da kai in to ballantana kuma ka je fadar Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada lakum fiha manafi'u akwai amfani da yawa gare ku a ciki zuwa ajali abin ambato kwa iya hawa kwa iya dora kayan ku haƙƙi zuwa wakacin da za ku soke ko za ku yanka su ma mahillu ha sannan inda aka ce ku soke a zuwa ɗaki ne mai alfarma ana kiyasta wani ta'alan na'ami bisa dabbobi min ta'amin kama abinci a aika da abinci ga harami a tufafi a aika da tufafi ga almajirai a harami da kuɗi ma a aika da su can an so a ba da abin da ya sauwaka daga wannan ga harami don tausaya wa waɗanda suke zaunan a haramin don kuma a nuna an amsa addu'ar badaɗin Allah annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam da ya ce faj alab idatan face ba wa ba ko rabbana la yuqimu salata faj alab idatan min an-nas tahwi ilayhim ko wa tuqum min as-samarati la'allahum yashkuruna ba wa bane ko ya ubangiji ka sanya zukatan bayi wasu cikin mutane ya zamo tana son gare su ya ka azurta su daga kayan amfani ko dai su sa godewa ni'imar da kai musu قال الله تعالى وإن تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأجبوا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون raƙuma ta goyi mun sanya su gare ku a matsayinsu na wani abu ne daga alamomin addinin Allah akan hausu don a wani abu da addini ya nemi a yi akan ba da su a matsayin hadaya shi yasa ashe dabbobin nan wani abu ne daga alamomin addinin Allah kuna da amfani mai yawa a cikin dabba wato raƙuman nan tagoyin shi yasa ku ambaci sunan Allah a kansu alhali an tsaye da su akan kafafunsu uku idan suka faɗi a gagas bayan kun soke su to shi kenan ya halatta a sannan ku ci daga gare su kuma ku bayar ga almajirin da shi bai shiru bai bayyana bai da shi ba to a bashi haka nan ma kuma wanda ya zo yana bara wanda bai da shi kuma ya bayyana babu to duk dai a basu yan a dan haka ne muka hore su gare ku ko dai ku ka kwa gode wa ni'imomin da Allah ya yi muku al-qurna jam'u badanatin wa hiya al-wahid min al-ibli wal baqari allati tudanil halan wafradin raqumi daya wato badanatu raqumi daya ko saniya daya wadda ake bada ita a matsayin hadaya ga harami da ya ce min sha'ilillahi ai alamomin addinin sa da yake lakum biya hayr ai da muka cewa za ku hau za ku ɗora kayanku a kai da yake fasfurus wallahi alaiha ku ambaci sunan Allah a kanta a yayin da za ku yanka ta ko za ku soke halin kasance wacce tana tsaye ai tana tsaye muqayyadatan yadil yusra an ɗaure kafar ta ɗaya ta gaba yanda aka faɗa a babin yanka yace fa za wajen bajiru ha ai sakadar alal ari yayin da ta faɗi ga gas ranta ya gama fita to ya halatta kusa daga gare ta yadda aka faɗa a baya ku ciyar da mai wadata ai wanda yake wadata bi ma'u bi guda da abin da aka bashi in ba bashi ba ba ruwansa ba zai roƙa ba ba zai bara ba hoton rukuwa wala tsalu ba roƙa ba tambaya hoton rukuwa shine wanda yake bijira ko wanda yake tambaya to duk ku ci da su a ibn umar an kawo daga abdullahi umar Allah ya kare ta a gare su abdullahi umar ya ce nizala sallallahu alaihi wasallam ya yi ta mafi a hajjin ban kwana da umra zuwa haji ma'ana ya yi umra a watannin haji ya ba da hadaya ya sau da hadaya tare da shi tun daga zulhu laifa a buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisin sai na ali Allah ya kare ta a gare shi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da hadaya ya rafa ta buwa dare ya umarce ne in kula da nama na raba nama ya umarce ni da kayan da suke tare da ita na raba sannan fatar ta ma cudin na raba irin su siddi da sauransu duk ce ma rabawa akai buhari ya ruwaito wannan an samu daga marwan Allah kare ta a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga madina da ita zamanin hudaybiya a cikin ɗari da tsira wato dubu da ɗaruruwa daga sahabbansa dubu da ɗari hudu ko da ɗari biyar aya na suka je zulhu laifa sallar da nabi sallallahu alaihi wasallam alhadiya manzo Allah yi wa hadaya sarate yi masa alama yi harama da umra Buhari ya ruwaito wannan hadisi warada ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama rafi a wannan mara rara sai na bada nafin ya bada zaguma 70 da a maimakon mutum 700 daga sahabbansa min asali daga sabansa وصلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى الظهر أذله حليفة sannan ya ce a kawo masa wata taguwa ya yi mata alama daga ɓangaren tozanta da dama sannan ya goge jinin daga gare ta ya rata mata takalma biyu da ya rata ya su a kunnanta shi ne takalidi kenan abu dawuda da turmuzi sun ruwaito a ta ce hadisi ne ya turmuzi ya ce hadisi ne ingantacce aisha ta ce allah ya kara ja gare ta fatar su kala ida bunni nabi sallallahu alaihi wasallam ya dayya na tirce ratayen da aka yi ga raƙuman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi hadaya da su da hannaye na sannan manzala shi ya sa musu da ratayen ya musu alama a tozo ya ba da su hada ya aika da su ba wai ya tafi da kansa bane sai zama duk abin da yake halal gare shi bai haramta ba a gare shi sabanin fahimtar wasu da ke gani wanda ya aika da hadaya to ya zame masa dole ya nisanci abin da mahurimi yake nisanta har sai an soke a wannan hadaya tasa ko an yanka to shine Aisha ta ce ba haka abin yake ba a wata ruwayar na kasance na cimce ratayen dabbobi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da ita makka sannan ya zauna a makka yana ba muhurimi ba yana ba muhurimi ba wani hadisi mutum biyar da sun ruwaito shi ba laifi a haura kuma da za a yi hadaya da su in akwai bukata an kaba daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana kora wata taguwa ya ce ka hau mana sai mutumin ya ce ai ta hadaya ce ai ta hadaya ce manzo Allah ce ka hau mana ko ta hadaya ce ya ce hakika na gan shi yana mahayinta yana hada tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam alhaji wannan rufe wani gaga ta kalma an rataya a wuyanta wani hadisi duk mutum biyar sun ruwa ya toshe abu zubairu ya ce allah kare da gare shi na taɓa jariro daga hawa hadaya sai ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka hauta da kyautatawa har sai ka samu bayan da za ka hau sai ka samu wata dabbar da za ka hau muslim da abu dawud su suka ruwaito wannan hadisin idan hadaya ta halaka a hanya wato ta kasa ya zamo za ta mutu to sai a yanka a kyalewa mutane a sannan ko da ta ɗauki ce ya zamo shi mai ita bai halatta ya ci ba wa ma adiba mina ta ɗauki kabla mahallihi an kabo daga zu'aibu shine abi kabisa Allah ƙara yadda a gare shi yace hakika manzo sallallahu alaihi wasallama yaron sai kan aika da raƙumansa tare da ni na hadaya sannan ya ce idan wani abu a ciki ya halaka ya kasa bai ta alai mata yanzu ba kana jin tsoron zai mutu to ka soke sannan ka sanya takalmin a jinin don duk wanda ya zo ya gani ya san ta hadaya ce yana da damar ya ɗiba daga nama sannan ka rike kudu kukinsa da wannan jinin ka sa a kudu kuki don duk wanda ya gani ya sa haka ko a fatar tozanta daga bangaren dama wato ya zama liyar fala ya kudu hal agan yawo don kada mawadata ko ya kudu hal fukara almajirai sa ce wala ta ɗamha anta wala ahadun min ahadin rufkatika kai ko wani daga abokan tafiyarka ku ce za ku ci daga gare ta kana bi zahirihi jama'atu jama'a da yawa sun tafi akan zahirin wannan hadisi malikawa ma suna cikin haka sai dai mafi yawan malamai a sun tafi a kan halaccin ci daga gare ta da abu saboda abin da ya gabata wato dalilan da aka faɗa a baya kan yake a babin layya su waɗansu daga malamai suka ce abinda ya sa aka yi hannun a nan liyan layi ta wasala ko ila aka ne haɗu da wala adari masala don kada shi wanda aka aika ɗin kawai ya kama ya yanka ya ce ai kasawa ce to aka ce ko da ma kasa wacce ba zai ci ba kaga tana kenan an toshe kafar ya ringa sokewa to wallahu alam Allah shine da sani rawahu lamsatu wani hadisi mutum biyar a sun waito shi amma banda Buhari wallahu alam Allah shine masani Allah shine masani to alhamdulillah sai ta shi albabu sabir to